ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da sake shara mu da ci gaba da karatu a littafin mu na Nabiyyu Rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan ba manta ba muna karatu ne a yakin Khaibar da manzon Allah yake mun karanta cewa manzon Allah ya ta Khaibar da yaki karkashin jagoranci da nada na kumanda na yaki sayyidina ali bin abi talib kuma a bisa da mazalla ya saba yakan zauna a gari har tsawon kwanaki in yi kai wa garin yaji kuma Allah ba shi nasara a wannan zaman da yi yahudawan kai fara abin da zo a waɗansu littattafan tarihi daban da ba wannan ba suka nemi mazan Allah ya musu afuwa ya basu wasu a matsayin da ransu ba a kashe su ba su yi su a karfi dukiyoyin su da duk abin da suka mallaka a matsayin ganimar yaƙi da mata da yaya kuma hakan aka yi musu abu kana kuma suka roƙi cewa inda kasar su kasar noma ce su manoma ne sosai to ya bar musu gonakinsu a yi suke su gaba da noma a bisa sharadi duk abin da aka girba na amfanin gona za a raba shi gida su da suke aikin gona su ɗauki rabi rabi kuma da gona za a shi ma a abuwa ne ta tsaye musu sallallahu alaihi wasallam wannan zaman da ya na fari ɗaya daga cikin matan su yahudawa ta tambaya cewa mai manzan Allah ya fi so a cikin dabba aka faɗa mata cewa ya fi son zirai mana shi ne karfata ta samu dabba aka yanka ko rago ko dinkiya ko akuya aka soya ko aka dafa ta sa guba mai yawa a jikin karfata sosai saboda san an ba labari to ya fitan naman karfata a cikin dabba ta aiko manzala matsayin kyauta a kyakkyawan hali da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yake ki kamar zaka masa kuma kyauta ya karba baiti sallallahu alaihi wasallam da ba ta gari shi ta kai daga cikin masu ibn manzon Allah na Hausa yake cewa wai an yi san mu gane shi ya an ka ba shi akan amayya dan yawan ladabi da kunya ya ci ba da sakar da sani sallallahu alaihi wasallam abin da dai asan da ba mu Allah ba da yi ba ta gari to yace dai ba auren su da bai na hadisi cewa naman karfatar da ya dauka yana shi shi ya ba shi labarin cewa wannan naman da kake ci akwai ruwa a ciki za ka yi aji bayan ya ci sai za ka tara masa ya kuja kan makaranta a baya ya tambayi zan tambayi ku abubuwa kamar haka za ku faɗa mun gaskiya game da wadansu da suka ce eh za ku faɗa mun ya ce waye ba ku ku ɗaɗen waye suka ce mu ɗaɗen waye suka faɗa dangi ne wani mutum mai daraja da karamci mu da ɗan wani ce kuma da ke karya mu da ɗan wani suka ce yi gaskiya ya bai ku da ke suna yin karya da gangar suna ya lura ji zan ƙara tambayar za ku faɗa min gaskiya suka ce eh za mu faɗa ma gaskiya in ma muka ma karya ai za ka gano kuma da ka gano kare da muka maka kan can ba kuma ba kuwa ne ya ƙara tambayar har tambaya ta karshe suna masa alkawarin daga da ruwan san gaskiya sai su shi kariya kuma shi sai faɗa musu da Allah ya faɗa mar gaskiyar abu a gare da su kun kawo min nama kun sa kuwa a ciki suka ce eh a nan kuma saboda mugayen mutane to me yasa suka ce eh muna so ne idan kai kawai sarki daga cikin al'ummar duniya ne ba annabi ba ne ka zo kana yakar mutane kana tara matsayi da girma domin kika wa sarki ne kai kawai ka mutu mututa in kuma annabin Allah ne kai ko ka tuba ba za ka mutu ya sa muka saka da aka yi umarni ita wannan matar da suka guba ta kawo a cikin namu bayan ya kira ta ta mai tura kin sa guba a cikin naman nan ta ce masa wa ya faɗa ma ya ce masa wannan karfatar da nake ji ta ban labari ta guba a ciki ta ce gaskiya ne na san guba me yasa ke kawai saboda ina son kusha daga abin da kake mana kun kuma kai annabin gaske ne ba za ka mutu ko kuma ta ce ina son ne ka mutu a wutar wata wayar ita to ai Allah bai tabba ki dama a kai na ka kashe da haka suka je sabon shi amma Allah mu kashe ta ne da akwai da ba na ya yi sallallahu alaihi wasallam ko za ka sai masa aqulu alil sallallahu duk wanda ya mutu shi ya ne wani ya ce wa sallallahu alaihi kuma za ka ce mai kure da gari ka koyi yafiya musamman in ka samu dama kuma kan wanda ya mazali ya tuce ka yanzu ka samu dama za ka raba ko ka ce kaya kai insha Allah kara maka da ya kara maka matsayi a duniya da kuma lafiya amma ya sa an kashe ta saboda wanda ya naman tare da manzon Allah shi ya kaga danginsa ba za su bari a musulunci an kashe musulun kuwa dole a ba da wannan matar shi isa su a kan su ko suka ce ba su kudiyya a kashe sai a kashe matar ba dan abincin musulun Allah ba saboda jinin wancan ya sahabin da ya mutu na ba za a gani shi ya ce kala anas anas dan malikun gajiwa ba ma zai zuwa ya kuzalika to fi da hawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban gushe ba ina gane illar da wannan gubar ya biyo manzon Allah a cikinsa tare da da kashe shi ba amma kuma a cikinsa ta riga da shi lokaci ba nan sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hadihi mar'a la kana tashakkur al-masmuma ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zainab bint al-harith imra'at sallami bin mushkam ita wannan mata mai yahudiya ta ba manzon Allah kyautar dabba ko naman dabbar da yake dauke da kuba sunan ta Zainab na ba ta gani sunan ta Zainab bint al-Hari matar wani daga cikin Yahudawa ne wani shi ma aka kashe a wani yaki mai suna Sallam bin Musa aka sunan wata yake wa kaji a kalama abu min shafi bi shurbin al-barra bin ma'ruf radiyallahu ta'ala anhu wani daga cikin sahabbai sahabbai ya ta abincin ya ci wannan naman tare da manzon Allah fa ma ta min zalika lan take saboda karfin gubar da yake cikin dan a kace su amma da shi manzon Allah ya rasu ba amma gubar ya ci gaba da yin tasiri a cikin sa har tsawon shekara uku a ƙarshe da yanzu muka za mu karanta da ya faru sallallahu alaihi wasallam فبقي صلى الله عليه بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وزعه الذي توفي به فظل يسك بدر أيوة حرصهم شكرا بايتشن ناما بيوما هي أكيبا domin abin ya faru shekara ta bakwai bayan hijira manzala kuma ya rasu ya bar duniya da shekara ta goma bayan hijira a ga shekara uku yayi sai goma ga Allah da kai fa qala li aisha da yazo rashin lafiyar sa karshe da ya rasu a ciki yana kwance yana jinya wanda ai an ta karantawa ko yana jinya ba ya iya tafiya ba sai a ɗauke shi yau yana sakin wanke gari ya waye kwanan da zama da ita kare da kwanakin ta ita wasu sai ɗan kuma jirgin wanke sai a ɗauke za a kai sakin wanke ita ma saboda tsarin shi da matsala a ƙarshe dai kifin matsala idan yana sakin wanke to a yi da ana gadar to gobe ina gidan waye da suka gane cewa yana son a wani shi a wani ɗaya idan da wannan zaga sun yi wanda sun waya fito a cikin kamar su da jira wanda na gaba ne kun amince ka zauna a gidan da na aisha har sai ka wai duk da kuma suka gudanar da kuma ke zauna da gidan aisha bari kuma ana Allah ka fara wani da gidan aisha yana kwanci da jinya fa kana ya aisha yace wa da aisha radiyallahu ta'ala ya aisha kaje kalmar ya aisha tasrifin mudafi mudafi kenan a girma mudafi ya kai wanci haka zai kira mudafi ba za ta kai aisha kaɗai ba saboda karramawa da bai kuma duk da koya mana ake koyi ma mu'amala da zama da iyali kana karrama su kana ga wasu magana da daji ba ma sai ba taka koma waye kana kiman da shi ko dan ka ne da girma kai mun da ka wata kana kiman da gidan su da su kawai da kai gidi ai babu da da kuma shi wani wani matarsa ya girma ya kai shekara da kai kawai da kai ya yi duk ta ga ba da ya to kawai da kai masa a malam ingilishi a ta kudu da sunan da eh ko ta muka da ko ya kiri ta a baba ko ga ne sai ya da don wani shi ya ta ko ya shi amma wani ba ba ka ya ga ta ga ko shi kawai kare ko ne in ba kare ka ba za ba ce wa ilin ba ta ka kai ji to wa ne bi a ko ta ana karama mutane wannan yana karama asara kanana ya tabbata a yi cewa a kyakkyawar da bisu da yaro kuma da ya shekara kamar da cikin ko biyar yana da ɗan yaro yana da su su karmi na wata ya ko sai ke cewa ya aba mai sunan yaron aba ku da ke ke ma fa alam ke ta kuma yana wata da su haka ya su da su ruwa ya ne su ka ji bakin ke da haushi to saboda zalla kuma ta tausayawa kamar ta aziya da zai sai kira ya zo mana aba ku me ya samu lokacin da ya sun ya ai mutuwa ya yi ba a shafa haka hatta yana kanana zala da karrama yana kima da kuma kiran da zai yi amma kai kawai su wani kai kai ba mu daga kai da nimu ba mu da da wani goma ta sa ko kana su ba ce kan dai ga ga yin babu da dafi ga ƴaƴan daga kuma ga kowa da wasu ma ba a gidan da kowa da kowa da ne da su ta makata ba mu da ne sallallahu alaihi yace yace ya Aisha ya ki Aisha ma aza ma azalu ajidu alamun at'am ladhi akaltu bi kayma yace mata ai ban rushe ba ina jin radadi da zafi na wannan duba da na cikin abincin nan akai ba tun da ta abincin har zuwa yanzu ina jira cikin wannan ruwa a cikina amma saboda manzan Allah na fata an gane Allah bai kaddara bane mu a lokaci saboda akwai aiki da zai kara saka ko ba zai yi aiki saboda kala ya bari shi ta gaba da rayuwa amma da yake jira cikin wannan ruwa a cikina ita mutum kuma kushe ba ina jira cikin wannan wannan ciwon ba na abin da zai aka yi ba ya ce fa hada ko awanu wajen ilkita abahari in da rika tafi cikin ga yanzu nan ma da nake miki magana na tsinkewa wata jijiya a cikina wanda wannan guban da kuma haifar da haka da zuwa ne jijiya tsinke a cikin mutum haka ai rayuwa ko kallon da ga nan wata jijiya ma yanzu haka da nake miki magana nan ta tsinke saboda zafi da illar wannan guban Allah ya akiran manzon sallama suwa suka da wuta ya wuta Allah shi da wuta malin yi cewa fatuwa karshen wasala shahidan sai manzan Allah ya mutu ya cika ya rasu a ɗakinsa a gidansa a gidan matarsa ko a gida a cikin gida amma ya rasu shahidi saboda ne ai an samun kuba ne ya mutu kuma na da ke bibiye su tun daga lokacin da ta hasan da ya zo kuma ga Allah bai kushe bida da illar wannan gubar da ke har ma ke kuma ta gashi yanzu da muke magana nan ma da ta tsinkewa wata jijiya da ke kawo jini daga zuciya zuwa sassan ta tsinkiya da kina a ga alamu kenan zai koma a ga samu ta na ba ta gaya da wani kuma daga cikin abin da Allah karrama wannan Allah bayan shi annabi kuma shi duk darajar da Allah ke bayarwa suke ba mu Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Umar da bai ga ta'addu'a da ya zo da mulki ba ya komai an san tarihi sai ke cewa ya ubangiji Allah ka azurta da shahada kuma da mutuwa a garin Allah abu da yake kuwa ya Allah ka azurta mana mutuwar shahada kuma ka azurta ne mutu a garin annabin ka shine mutuna abin ne da abin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai abin ki dore musu kai yanzu a matsayin da nake da kawo a mutunci wa ya isa ya kawo garin Madina hari har ga da kuma ta musu ai ba ga bare ba zai ba lokacin wanci da waka da Allah ka fara zuwa Allah sai wani bai ga da ba abin nan ba madusi mutumin kasar Iran ya zo soke shi da baya kashi kuma ya mutane na a garin Madina kaga ya samu duk abin da Allah ku ya saka kace yana sallar asuba sallar asuba ya ai suka ce malamai da daga cikin abu da Allah karrama ma Ja'far bin Mahmud Adam Umar dan Khattab yana sallar asuba ta ranar wayewar garin Juma'a kuma irin surar da ya karanta ta ƙarshe ita irinta man Ja'far shi kai karanta ta ƙarshe suratul ma'arif innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ya gama yana cikin yi suka shigo suka harbe shi shi ma madanka tabi take karantawa ya sassoke shi doka ya ja a nan kasan cikin sa ya jajja sosai kaga Allah sai azata da shahada kuma gashi ya mutu a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba karamin daraja bace abin ne mutum a baki'a makabartan Madina manzon Allah yayi addu'o'i masu tarin yawa game da wanda ya aka binne shi a baki'a to kaga ba karamar daraja ba ce ko shi yasa wani mai wakan sake cewa Allah kai ni Madina in mutu a can ko ko kai so ka dawo kai ya dawo Najeriya ko to dai Allah sa mu cika da imani kowa ina ne wa Allah sa mu cika da imani kaga sai manzo samu ya cika a matsayin shahidi yace wa hadha fadlun azim wannan fadla ce mai girma min Allah azza wa jalla daga Allah mai girma da buwaya iz jama'a lahu banal maqamin nubuwa wa maqamush shahada sai da Allah ya hada manzon Allah matsayin annabta da kuma matsayin shahidi na fata an gane kaga dama darajoji a lahira da mutum zai samu gaba daya shine a ce annabi ko sannan kuma a ce shahidi siddiqi ko kaga haka Allah kawo cewa duk wanda yi wa Allah da wa mun illahu rasuluhu wa lakum allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dama matsayin darajoji ne guda hudu a jere na farko annabta ta tsara kowanne a aqida ta ahli sunna wal jamaa amma a gurin yan bid'a su suna ganin wai wali yafi annabi eh haka suke faɗa su da yake su ai zindiƙai ne Allah kiyaye mu amma dai abin da ya fita shine annabi ga yanda Allah kaga wala kamar da an amallahu alaihi minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin aga matsayi ne 1 2 3 4 to Allah saka mu daga cikin su eh Allah ba mu tsayin wayancan guda uku ko hada mu da annabawan Allah da siddiƙai da shahidai ran tashin kiyama Allah mana kyakkyawan ƙarshe yace wa mujazatin ko wa mujazatun min mujazatihi alayhi salatu wassalam kuma wannan abin da ya faru wata mu'jiza ce daga cikin wacce Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa nani ko eh wa'ara fi wajhi al-yahud ko eh ikwal qirada wal kanadir ila anni yalqau rabbahum kuma bakin ciki da walakanci da kaskanci zai ci gaba da fuskantar yahudawa ƴan uwan birrai da kuma aladu abin nufi a cikin jinsin yahudawa wasu daga cikin kakanninsu saboda saban da suka yi wa Allah sai Allah ya mayar da su birrika ya mai da waɗansu kuma aladu na wasu kwanaki daga kuma suka mutu ba wai asalin biri ba ba yahude ba ne biri dama biri ne yawwa dama asalin biri biri ne ba mutum bane buri kasan nan kana karanta social story sai sai maka wai the origin of man asalin dan adam sai sai maka wai buri ne a gwanin arnanci ne aqida arnanci ce musulunci bai faɗi haka ba a musulunci mutum mutum banu adam ne kuma Allah karrama shi to su yahudawa a cikin su da suke wa Allah sabo suka karyata annabawan su sai Allah ya tsine musu akan harshen annabi Dauda sai aka mayar da waɗansu su burirrika suka waya gari ko sun zama burirrika wasu sun zama aladu amma na wasu kwanaki ne haka kai da digagu daga baya sai Allah kan yasu gaba daya a wannan halittar haka da kaskanci kenan to shine malaki faɗa cewa wulakanci da kaskanci shine al'ar kaskanci da wulakanci ya tabbata akan yahudawa ƴan uwan birrai da kuma aladu za su kuma gaba da fuskantar hasasin kiyama fadiluhum bin nari Allah da musu sakamako da wutar jahannama wa bi'sal masir ya munana a ce ƙarshen dan adam shine wutar jahannama Allah ubangiji ya kare a ce ƙarshen dan adam ya gama komai shiga wuta ai ƙarshen bala'i kenan shine wasa'ad masira kenan kuma duk abin da zaka yi a duniya in dai ka mutu baka samu aljanna ba ai ƙarshen asara kenan duk wani da ka sha a duniya da talauci jinya wane ne in dai ka mutu da imani daga ran da zaka mutu ma a lokacin mutuwar ma mutum zai fara shiga cikin jin daɗi saboda Allah ya faɗa mana Qur'ani cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ne tatanzal alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wanda suka ce sun yi imani kuma suka tsaya akan imanin su in suka zo mutuwa sai Allah saukar musu waɗansu mala'iku a siffofi farare da nagarta da kwardini da kyau da kanshi suna rarrashin su suna ta musu ne Allah ta khafu kada ku ji tsoron zuwa lahira wala ta hazanu kada ku yi bakin cikin barin duniyar nan da me yake tada tsara hankali ai abu biyu ne ai bai san me zai samu a lahira ba na fata an gane sannan kuma yana jin takaicin barin abin da yake da shi a duniya na mata ko ƴaƴa ko dukiya isa da yawa mutane musamman masu ɗan kuɗi a hannunsu kafin ya mutu yana jin takaicin barin dukiyarsa amma ko lokacin go no go lokaci ya riga ƙure masa ina ga wani sai yake yin kamar wani abu na dabara sai ta ba dukiyar don baya su masu gane masu gaje shi to haka sai don yana kan harin rahin lafiya ne duk isar da ya bata bayar ba za a dawo da gaba an san mugunta yake masu gadon shi me yasa za bai bada ba ko ba hi bane yau to shine kama waɗannan suka bi Allah da gaskiya sai ga Allah su kamsa mala'iku kuma tabbata hadisi fassara wannan aya cewa malaku ne farare masu farar sura masu fararen kaya masu haske masu kanshi masu fara'a kuma iyakan lansa shi wannan da yake sai zo gargara din shi kadai ta ganin su suna rarrashin sa ta ce karkai ji tsoron tafiya lahira saboda in ka tafi lahira ma cikin mu zaka zo ka zauna kaga abun alfahari na aya bazin dadi ne ko kuma karka yi bakin cikin burin duniya an kabarta ma ka manta da su za ka haifuwa cikin mu ne mu ci gaba da zai masha Allah ku kawai to ana rarrashinsa har a cire ransa Allah ka saka mu a cikinsu shi ne wannan shiɗa ke na shiɗa ko mala'ikun masu tiran muran mumini a cikin nishaɗi da kwantar da hankali Allah kamar kyakkyawan ƙarshe amma wanda kuma bai bi Allah ba kan ya mutu ma ne san makomarsa shi ba kuma mutumin girki haka ne yasa ita duniya karka damu da me kake ci kai da ka tabbata kana kan gaskiya kana kan tsarin manzon Allah to karka damu da duk abin da zai faru saboda ƙarshen da rayuwar ai mutuwa ce ko da dadi ko ba dadi dole dai za a mutu talauci baya hana a mutu arziki baya hana a mutu in lokaci kawai za a tafi Allah mana kyakkyawan ƙarshe to haga wannan kenan yanzu an takaita mana a dunkule me ya fara din kai bara ga shabu da suka yi an ci nasara an raba ganima manzon Allah an bashi dabba a dafe ko a soye amma an sa guba a ciki shi me yafi so a cikin dabba shine karfatar dabba aka sa guba ya ci wannan dafin gubar ya ci gaba da tasirantuwa a jikin manzon Allah har zuwa ran da zai mutu tunda ga shabu da fada na Aisha yace ban gushe ba ina jin radadi da zafi ne wannan abin da na ci a kai bara tun daga lokacin har zuwa yau yanzu nan ma gashi na da tsinkewar wata jijiya mai dauko jini da kaza da kaza a jikina kaga alamun cikawa kenan kuma ya koma ga Allah to wannan an gama kenan yace ma ummul mu'minin safiya radiyallahu ta'ala anha wa ardaha za a ba mu kissar uwar mu'minai safiya bintu huyay Allah ƙara mata yarda Allah ya dada ita safiya ɗaya daga cikin matan da aka aka ɗebi aka kama su a matsayin bayi ne a yakin kaibara ina fata an gane an ci su da yaƙi haga an kawo mata da ƴaƴa da dukiyoyinsu ita ma ta faɗa cikin ganimar musulmi kuma aka raba ta a matsayin ganimar yaƙi yadda ake raba bayi akan duk yaƙin da aka yi a farkon lamari manzala ya bayar da ita ga dihatul kalbi wani suka ce zuwa ya ce ya manzan Allah a bani a cikin wannan kwanjin abin ɗaya mana ya ce markaje ka zaɓo da kake so shi bai gan su ba ruwan yana zaune sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zaɓo dole ne ka zo ka ɗauka ciki da yadda sai ɗauki safi ta fi kowa kyau a ciki kasan kuma saurayewa yake su yauwa duk saurayi yana son mace doguwa fara ko mai gashi mai fararen ido mai ɗan ƙaramin baki ko ba ka bane mai coca-cola chef mai cardworking kasan cardworker ko ba ka sani sun samarin yanzu ma a hankali yi abin ba da sani shi kawai hoda ake kallo shashasha ya je zaɓe ta sai samari suka fara kuma gunaguni ko ya za a yaƙi da kowa da kowa ba muna san matan ba kuma shi a bashi wata fi kowa kyau sai wani ciya manzan Allah an samu alafa shi ya faru ai ya ɗauki wance ɗauka ta fi kowa kyau saboda ka wannan da aka ɗauka amma ya dawo da ita zai zaɓi wasu in so a dawo kuma duk a cikin mutanen nan ba ni dace da ita wannan a zauna lafiya ba ya hayaniya ba sai dai in kai aka ce an bawa ita saboda haka aka raba ta a matsayin ganimar yaƙi ta zanto a cikin kuyangin da manzon Allah shi ma kasan shi ya samu a ciki ita kuma yar babbar mutum ce yar sarki ce yar manya ce mai daraja ce mai kima ce kuma kafin yakin da yan kwanaki kadan tana cikin amurci aka kawo yakin an ce ma ko tari ko kwana da mijin basu ba an daura aure ana bisha kawo harin saboda haka mazala sai ya dauke ta matsayin kuyan gasa ta nemi toye yan tataman tunda ita ba mai karkantacciya bace shi kuma harin na karamci sai ga to ita wannan ai yar daraja ce yar manyan mutane ce shi ko da babban mutum yake ba ba ya san walakanci ba ya san kaskanci sai da tokin ga idan kin yadda zan yanta ki yancin ki da na baki shine sadakin ki na aure ki sallallahu alaihi wasallam kaga ai ita ce maka ita karrama ita kimanta saboda idan kyau ne babu haɗi ma tsakanin ita da shi saboda shi yafi kowa da komai kyau sallallahu shi babu mai kyau babu mai kama da shi a kyau ai na fata an gane a ko yanzu ka samu hamson gaye ai baya jin koran yan mata ai saboda sun shi haɗaɗɗe ne ya sun shi haɗaɗɗe ne hamson gaye ne amma kai ɗan dukkanuru ɗan tukururu ko baka da ko sisi kuma kana son fara yariya ko baka da kyauta ai ba zai yi ai sai ka iya mahana kana da talk za ka iya mata jawabi kuma ka iya gift a abu biyu ne ai mata ba kuɗi ba ne kada yayi bayan kuɗin ma kuma ka iya kyau ka iya magana kana da mana ka iya zance eh ka yabe ta ka ziga ta ta ji wani daɗi kuma ka ba ta gift na mamaki shi kuma gift iyawa ne duka an koya mutum ba wai tarin kuɗi ba ne gift a akwai da ake haɗa gift kuma yayi ai ba da ma'ana sama da ka ba da ma wani wanda ya fi naka kuɗi so haka ake tafiyar da harka da ita ya mace aiko Allah samu dace yace wahiya safiya bintu huyay bin akdam ahdizu ama yahud bani nadir ita safiya sunanta safiya kamar da makaranta yar huyay bin akdam kuma ɗaya daga cikin manyan mutanen yahuda bani nadir saboda aga ayan ta yasa a garuruwan su ko ya suka da kai bara suka da zawon yace allari ajallahum nabi sallama ila kai bara zala ya kora zuwa kai bara tazawwajat safiya qabla al-ghazwa غزوة كيبرة بابن أمك بأيام من أحد بني أمها yace an yi wa safiya aure kafin yakin khaibar da yan kwanaki kadan aka daura aurenta ana ce da cikin cirki daga ɗaya daga cikin 'ya'yan baffaninta mana an mata haɗin gida da mijinta da ita 'ya'yan yaya da ƙani na fata an gane haɗin gida suka yi saboda yar daraja ce kyakkyawa ce kuma yace wa huwa abu kinana bin rabi ibn abi mai al-minani al-huqi fara'at fi ihda al-layali ru'ya ajiba an daura musu aure da mijinta sai ta mafarki a cikin kwanakin angwancinta sai ta mafarki wani mafarki ne ban mamaki ra'at annal qamara saqada min as-sama fa waqa fi hujriha kai ta ga wata ya fado daga sama kuma ya fada cikin ɗakinta an ɗaura wata aure da angonta suna baccinsu ta yi farci ga wata ya faɗo daga sama ya faɗa cikin ɗakinta a zana ban mamaki ne ka tafi giya mijinta cewa da gari ya waye ni fa na mafarki ne ban mamaki ce mai cika mafarki na ga wata ya faɗo daga sama ya faɗo ɗakina haka su da yake masu ilimi ne yanzu kai ne mai zaga a wani kuwa kwallon sama ce wata kuma yakin fi ilimi da Allah saboda bai san abin da ya sana ba amma shi tana faɗa sai ya fahimci saƙon cewa oke kina san annabin ya sari bai zama mijinki kenan haka ce mata wannan alama ne cewa annabin madina zai zama mijinki kawai sai gaura mata mari saboda mummunan hali irin ya mare ta mari kuma na gaske har bar mata she tabo ma a jikin fuskarta saboda haga mace mai daraja mai kima ai ba inda yake da kima a jikin mutum kan fuska to musamman kuma a gummace sannan kuma san kyakkyawa to ga akan mari fuskar ta dai dole zai bada shatin yatsu ai na fata an gane yasa musulunci ya hana marin mace ya hana dukan mace ba ma mace ba ko danka ne ba so kan ware shi sai daka da ki wani guri daban saboda shine gun da fi koya daraja a jikin dan adam shi musulunci kuma na karrama dan adam na fata an gane da aka mari ba ɗabi'ar musulunci ba ce musulunci ba ya santa in dukan ya kama a daki wani gun da ba dai fuska ba saboda darajar ta da imarta shi yasa Allah yake jinjina mumini yani sa goshin sa kasa saboda Allah inda fa koyi da daraja abun kafa shine fuska kuma ka saka ta kasa saboda wa saboda girmama Allah yasa duk abin da ka roki Allah sujada in dai ka cancanta baka cin haram Allah yana karba maka insha Allah Allah ya samu dace sai ta bashi labari ko sai ta ga wata ya fado daga sama ya shiga ɗakinta eh faqad tadruha ala zawjiha sai ta ba mijinta labarin mafarkinta ku kula da wani abu ɗaya nan manzala ya yi hukunci akan mafarki idan ka mafarki mai kyau mai daɗi ka kalli kanka a cikin wani yanayi mai kyau ko ka kalli wani a cikin wani yanayi mai kyau to ya halatta ka gaya wa wani labarin mafarkin amma ba za ka gaya wa wanda kake kaunar sai yake kaunar ka a cikin mutane saboda shine zama ka kyakkyawan fata na fata an gane idan ko kai barki mummuna marar daɗi in ka barka cikin daren baka gari bai waye ba zala ya bada magani yace to sai ka kalli bangaren ka na hagu sai ka ya uziya sai uba ka tofa shedan ne yake baka wahala yake baka tsoro sannan kuma idan da ka farka din ka ganka kana kwance ne a bangaren jikinka na dama to in kai mafarkin ka tashi bayan kai wannan tofin to kuma sai ka tashi daga gun da kace ka zakuda ka canza gun kwanciyar kuma juya sai ka ƙara kwanciya ba abin da zai same ka kuma kar ka ga kowa a duniya na fata an gane mafarki mara kyau ba a gaya kowa mazalla ya hana amma mai kyau ka gaya wanda kake kaunarsa shi ma ke kaunarka in kuma wani kai ma babu libi kace masa kai zai fana maka mafarki ka faɗa masa kuma abin da ka gani in dai mai daɗi ne mai kyau ne saboda albishiri ne na cewa wani abu mai kyau zai faru in Allah ya yarda ya ta faɗa mijinta ga fa abin da na gani a farki faladamaha ala wajhiha lataman tarakat atharan fi sai ya mare ta a fuskarta mari mai karfin da har ya bar shati da tabo a jikinta wa qala yace tamannaina ko malika yasriba an yakuna ba'alaki kina son kinan sarkin yasriba ya zama mijinki ko sai kira annaba a matsayin sarki saboda su yahuda ba su da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yani rasul sallama yace yana nufin ai manzon Allah walam takum safiya ta'lamu sha'an min zalika ita kuma ta ma san wannan abu mai ta ita ba ta ma san lokacin abubuwan manzon Allah ma ba ta labari ta kake da musu garuruwan su a cikin lafe ba a shigo musu ma da abin da yake wata wani wuri da su ba ta ma da wani ilimi akan wannan abu amma dai shiga abin da mata yace falamma futihat taybar bayan an ci taybar a yaki kana zawjuha abu kinana ahlul qatla sai dan mijinta shi an kashe shi a wannan yaki wa kanat safiya ihda sabayal muslimina ita kuma zanto daga cikin ɗaya daga cikin bayi da kuyangu da aka kama a yakin kaibara suka zanto na musulmi wa kanat min nasibi sallama sai aka raba ta a cikin raban da ake na kuyangi sai aka raba ta aka ba manzon Allah ita sallallahu alaihi wasallam na fata an gane Imam al-Bukhari fitar da hadisi rahimahullahu ta'ala fi sahihi min hadisi Ali radiyallahu ta'ala anhu wafihi yace a cikin hadisi wa kana fi subya safiya ko fasarat ila dihiyatil kalbi yace a farkon lamari da aka yi raban kuyangi kiran to kasan da aka rarraba na kuyangi ta fada cikin kasan wani sahabi suna dihiya bin khalifa al-kalbi wani sahabi ne mai daraja wani sahabi ne dan gaye kuma kyakkyawa shi haka Allah ya shi kyakkyawa ne a sura sannan kuma dan gayu ne sau da yawa baya gari ya tafi uzuri sai aga kuma sai aga ga wani kamar su daya a gun manzon Allah ta tattaunawa har wani masa ya ce ai na ga dihi a gun manzon Allah sun ya ce ba dihiya bane malaka jibril ne ya zo shi ya kawo min sako a surar dihiya kuna ganewa malaka na sura irin tashi sai dogon manzon Allah har mutane ya su gaggan shi haka amma kuma shi baya magari a lokacin so mutum ne kyakkyawa a sura kuma mutum ne dan gaye idan to a cikin kasan da aka yi na farko an kasa zane safiya a matsayin kuyanga a cikin wanda shi ma ya samu a yakin kai barke to haka tunda mutane samari da yawa ne ko ka san ba abin da yake tada dan adam ya kona wa zuciya farar ɗaya ɗa namiji kamar mace ya suka ce malamai farkon saban da aka yi wa Allah a bayan ƙasa na yayin adam su biyun nan na fata an gane akan me ne akan mace ne amma wace irin mace ba fa gama garin mace ba kyakkyawar mace a farkon lokaci annabi adam din aka tashi haihuwa sai ya fi yan biyu haka ake haihuwa yayansa duk cikin da ya kai yan biyu ake haifa mata da namiji ta daura musu aure su gaba da rayuwa da ta fata fata cewa ya zo a haifi mace da namiji yanzu bayan wani lokaci makar haifar mace da namiji to sai a ce yanzu wannan yan biyun farkon za a juya su Hassan da Usaina na daya to Hassan ya auri Usaina na biyu shi kuma Hassan din ne auri Usaina wancan sai ke tattanjawa inda an fara hayayyafa da aka zo kan shi wannan idan to shi wanda aka haife su tare da tare daya akan za a fara hukuncin ba ko kuma an yi da walala na gaba da shi sai zan to shi yar uwar aihuwa ta gwai dinsa kikkiawa ce shi kuma ta wancan na biyun ita dai masha Allah ce ko eh masha Allah ce ba ai ba a ce mace mummuna ai suka ce mace ba mummuna a cikin mace ai haka suka ce malamai ba mummuna a cikin mace wanda kake ganin kai kamar ka mutu saboda ita wallahi wani ko da kuɗi baya santa ko da kuɗi baya santa kuma da gaske ki kai kuma wuri kamar ka mutu har kana laɗewa kana leƙa ta tana wucewa ko wallahi amma shi wallahi da kuɗi ma Allah ba da karɓi ta wani haka ne rayuwa yasa daga ce babu mummuna ci mutai to sai aka ce da aka siyi wannan sai ce a shi bai yadda ba a dawo yadda ake damana don an ga shi yar uwar kyakkyawa ce waccan kuma ga tanan dai ga tanan dai kuma ce shi auri waccan shi ba zai yadda ba baban ita to zabin za a shi ne kowa ya je kawo baiko shine abin da kake na sana'arka ka dauko daga ciki za a je kan wani dutse ya aji a shari'a su shine idan Allah ya karba uzurin ka kai sai a turo wata wuta daga sama kai ta cinye naka abin da ka aje to shine alamun Allah karba naka daga shi bawan Allah na gari sai dai dama shi makiyayi ne sai dai samu a garkinsa babban rago mai kyau mai tsada tunda Allah za a bawa bari dauko mai kyau mai tsada sai dauko shi kuma wancan manomi ne da je rumbunsa sai dai duba zangarne da ta zanto ta ruma mai ta ci mara kyau ita ma ya dauko ta sai kai wata mai kyau kwade ya dauka sai kai ya je fara ta abinda za ka yi a kona ban zama mai na dauki mai kyau ta dauki mara kyau sai je aji sai Allah turo wuta ta ɗauki ragon wancan da yake shine ya kawo abu mai kyau ko mutumin kirki saka tabbatar mari aure kyakkyawar mace shi kuma wannan haushin da ya ji sai ce wa ɗan uwansa la aqtulanna wallahi sai na kashe ka kuma ya kashe shi to kaga wannan ne farkon sabo da aka yi wa Allah a bayan ƙasa akan wa aka yi akan kyakkyawar mace ba fa akan mace ba kyakkyawar mace yawa eh to ai ranka da mamancewa ne akwai akuba san da su Allah ya su duk wanda ya ga san wanci kikkiawa ce akwai su duk wanda ya ganta kai kikkiawa ce kina ga san kowa yawa shi ma yana so ai kawai ba zai samu ba yawa to shi to haga shi to da yanzu an gama raba kuyangi sai zan to an ba dihiya kaso da safiya a ciki ita kuma littafin matan kai ba da kyau to haga za a rika samun sai gungumi da maganganu da nuna cewa dama ni aka ba ba dama ni aka ba wancan wallahi talaiwa na ya more to irin wannan maganganun sai wani ya ji sai ki ga matsala ta wannan fa gwa ra'ayi maganin matsalar kar kuma an gama yaki kuma za ta ga wani gaba da haushi tsakanin mutane to a matsayin sa kuma na annabin rahama me ka mutane zaman lafiya da hadin kai sai aka a ƙarshe ga to shikenan a dawo da ita safiya sai aka ce ta ta zama kasan manzon Allah a gaba mai ja ba mai komai akan ta kowa ya sallama kuma mai jin cewa an samu wata matsala saboda kowa yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai aka yi haka yace wa fi riwayatin ila li anas radiyallahu ta'ala anhu ma asdaqaha to mun yau umma makaranta ko yace fa zala ituqaha sadaquha da aka bayar aka ba manzon Allah sai shi kuma ya ga tunda haka ne bari ya enta ta ya aure ta saboda a girmama ta zaka sai yan tata ya to me yasa zakinta yancin da ya bata saboda ayan ta hice kuma baiwa kadar bawa shine bawa dare yake da abunka da kake da shi a jikinka yanzu inda a ce akwai bayi to bawa duk girman sa yana matsayin kamar wayar kan nan zaka iya saidawa zaka iya kyautar sa ko baka bane to bawa ma haka kaga kenan kaman dukiyar ka ne shi to naka ce zai yanci kansa ne zai biya haku ina mai yawa ai to haka wannan kudin za ta yanci kanta to kenan ki bar kudin na yanta ki wannan yantin da aka baki shine sadakin ki kuna ganewa sai suka ce malamai da wannan hadisin da ire-iren su za ka gano ashe shi sadaki a musulunci wani abu ne wanda kawai zai amfanar da ita mace da haka ba shi da adadi a sama ba shi kuma da adadi a ƙasa kuna gana ba shi da karanci a ƙasa ba shi kuma da yawa a sama diye kawai danganta da wa zai aure ta ne kawai yanzu agun wani naira miliyan ɗaya ba ta wuce naira ɗaya ba agunsa saka zai iya ba mace kyautar zai iya ba ta sadaki miliyan ɗari kuma shi kuwa kwalarsa kamar kai ne ka ba da naira ɗari ya kake ji saka jika ba na wani yayi na fata an gane saka zai iya ba da kyautar zai iya sadaki miliyan ɗari kawai saboda yana da shi shi bai san talauci ba Allah an masa arziki mai yawa ko ba ka ba to suka ce da haka sadaki wani abin da kuke rubutawa da ma kun daina ko to ba to yana da matsala ai yanzu idan wani zai aure ta bazawara sun gama komai ce ga dubu ɗari sai ka zauna ya ce wani irin masu fikihun karantun fikihun ce maza a a sadakin bai yi ba to ya gama in dai zai amfanar da matar ko mene ya ya halatta in baban in budurwa ce in baban ta ce kawo kaza sadakin yata ya halatta kawai yanzu mutum yana da aya ce maka kai ka san wance eh to kawo kawo dubu goma na aura maka ita shikenan kawai inda ka bashi kai aure ya dauro ta zama sarka na fata an gane tunda shine babanta ke san me zai amfana da ita in kuma bazawara ce in ta ce ma kawo kaza abu mai kima da zai amfana ta eh sai a bata shikenan ne sadakinta sai zaka ce sadaki ba shi da kankanta a ƙasa a sama kuma ba shi da wani yawa sai dai manzon Allah ya tokaci ya cewa wata aka fi jin albarka a cikin mata tun da aka sha ba a sha wahala a gun aurenta ba to ita kuma wahala da danganta daga wane zuwa wane yanzu ne ya kashe naira miliyan 200 a aure gani da kamar ya kashe naira 100 ba ko ba da damuwa shi is normal kawai je yake ma samu arha shi ya samu garabasa in ka zo ka taimaka wani kuma kashe naira dubu ɗari biyar a aure ko miliyan ɗaya ya haɗa da masifa don haka luwaye zai aure yar taka sai kamar afuwa gwargwadon arzikinsa domin a samu albarkar zaman tare na fata an gane su wannan shi ne takaici na ga ka tambayi anan aka ce wa arzikin maliku saboda shi ne babban karewa manzan Allah mai manzan Allah ya bata matsayin sadaki ƙala asdaqaha nafsaha bi itiqaiha ai kanta da ya yanta ta to ne sadakinta na fata an gane haka da haka da wadda ce a saye ta kuma sai a siya ta sai ce to yanzu ya yanta ta ko ba ma yanci kaɗai ba ta zama matar manzan Allah haka ta samu daraja akan daraja da yar mai daraja ce ita to yanzu ko fa ta zama uwar masu daraja ta zama uwar uwar dumun mumini duk mumini har a koma ga Allah ta zama mamarsa nana safiya ba wai ba da ta mata safiya ba ya ta mata nana safiya saboda ya san me matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam to haka ta samu daraja ta samu kima kenan yace wa fihi aidan ko anhu radiyallahu ta'ala anhu qala qadimna khaybara falamma fataha Allahu alaihi ko alaihi alhism yace mun zo mu khaybara in jarat dan maliku da Allah ba mu nasara muka kakkariya ganowin su zakara lahu jimal safiya binti huyay bin akdab sai aka ba manzala labari kyawun safiya binti huyai cewa ya mazala cikin fa huyangin da aka tara a khaibaran nan akwai wata guda daya tauraruwa ce a cikin su haka Allah yake abin sai zaka mutane sun kai 100 amma ka kalli fuskar zaka ko akwai star a cikin su haka Allah yake abin sai kai akwai star eh sauran ko ba sawa ne ko ko masallaci ko kaza ba alko to haka Allah ya a to hatta manzannin Allah kala ta tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah hatta annabawa ai ba da kade suke ba Allah ya fifita wasu akan wasu to haka Allah yake abin sa shi yasa kawai shi Allah yin abin sa sai a karba a gode a nemi kuma albarka a ciki zaka ba shi labari cawun safiya binti huyay bin akdab wa qad qatala zawjaha kuma an kashe mijinta a wannan yaki aw kanat huwa kanat arusa tana cikin kuma amarci fastafaha annabi sallallahu alaihi nafsihi zaka bazara sai ya zabe ta ya dau ya dauka yace to ita a kawo ta kar a saka ta a cikin saboda wanda ya labarin nan ya hangi me zai faru ne tunda mace ce kuma kyakkyawa kuma ga sahabbai sama da mutum dubu da ɗari hudu ba mun karanta ba haga ai galibin su matasa ne a cikinsu dattan ai ba su da ba ci ai matasa ne yan shekara sha ashirin da to kowa mai burinsa kyakkyawar mace to kowa kuma ita yake su kuna gane ba to haka daga nan kowa samu mai matsaloli haka ce a to a kawo ta sai mun Allah dauke ta haga saboda a kashe wancan matsalar sannan kuma ta abata daraja da kima da dace da ita eh fakar da biha hatta balagana ko aka gama zama a kai bara aka kama hanya zuwa madina har muka da wurin da aka cewa me sahaba'u hallat yace fa bana bi sallama thumma sana al-haqu haysan menene min nab'in sagirin thumma qala li azzin man hawlika ay ilamuhum wad'uhum yace bayan mun kama hanya zamu kuma madina mun ji gudaga cewa sahaba usunan guri ne akan hanya daga kaibara zuwa madina yace hallat ta gama duk abin da ya gama an daura auren to zalla ya bata yanci ta zama matar manzon Allah saboda haka ya taho da matarsa ɗaya daga cikin matarsa ne saba zuwa yaki ita ta gyara amarya ta mata kwalliya ko aka ta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kafin ya koma Madina ma ya tare da ita ta zama matar manzon Allah daga sai da gari ya waye sai ya kira mutane kira Anas yace to a zo aka samu yace za a shimfida abin nan mayafi na bilal aka shimfida kuna abu hurairah aka shimfida yace duk wanda yake da ragowar guzurin abinci ya kawo akai wani mai ciku wani dan kilishin sa wani dabino wani kaza aka tare da abu dewa a shi aka takuda shi saka rarraba mutane shine matsayin walimar na na safiya dan an nuna maka muhimmancin yin walima idan aka yi aure zalala halin bulaguro ma da yayi aure tare da amarya sai da yayi walima na fata an gane sahabin da ya garo take cewa kuma aka yi sa'a a cikin dare an yi ruwan sama ya kwanta a kwarin rika da aka muci wannan ɗan abin da aka rarraba mana kuma ka ɗebi ruwan sama ka sha kayanka lafiya kala an yi walima shi ke yasa suna ce mai ƙarfi yin walima abdurrahman ɗan afu da ya aure zo gaban manzan allah zana ya ga alamun ango ango ne shi saboda an ce haka shi ango ai ba ɓuya cikin mutane ko ango baya ɓuya ko za ga yana yawan dariya ai ko a gani ko eh ko komai gwamna ne ko a yi shugaban ƙasa ne ba shugaban ƙasa ne a dara kwana ɗakin samari a laftamar ƙafa yanzu ya samu gidan shi ne ƙarhen tama ko ɗakinsa ne ga matarsa ga komai lafiya ƙalau duniya sabuwa ha ba a yi allahu akbar ko allahu akbar eh masha allah masha allah ba za ga alamun ya ce abdurrahman ya haka me ya garga da kamar haka kana ta fara'a kana kyalli kana kanshi na angwaye ya kamata ango na yin kanshi ai ya zaka cewa ango kafa amarya kanshi ko ya ango ya kanshi ya ado haka ya kamata ai da yasa ake so ai ku shirya wa aure kafin ku zaka fi jin dadin sa ai in ka shirya akwai dadi aure ai yau ka shirya da kudin ka da komai ka ga auren lafiya kalau ne duniya sabuwa fil amma an gama auren kuma ka tana rabon ka wajen naira miliyan 1 haka akwai problem ai haga ku matsala a fara ma samu kwana kiran wayarka haga ai mutum ya gudu ma bargarin ake wasa to shi gani to sai ya ce masa ya haka kamar an goce a mazala ai aure ne wa ka aura ya ce wata mata a cikin mutanen Madina sadakin da ka bada ce na ba ta sadakin kamar nauyin kwallon dibino na zinare gram nawa kenan shine sadakin ta sai to masha Allah Allah sa maka albarka ci amma fa awalim walal bishati kayi walima koda da lago ne ya shat ai karamar dabba ne shat rago akuya tinkiya taure duk sun shiga cikin shat karamar dabba kawai ina fata an gane to haka she walima suna ce mai karfi dan kai aure to kai kokari kai walima am to yaushe ake yin walima da yawa daga cikin samarin suka yi aure yanzu an daura aure ranar asabar galibi mu a gashuwa an yi aure asabar an yi wannan wunin da samari washe gari ladi ta ce to za a yi walima haka ake ko to wannan ba walima bace asalin walima sai ango da amarya sun tare sai ya kwana ɗakin amarya kuma ko ya kwana masu komai da komai ya faru yau to sai a zo kuma a yi walima wannan shine asalin walima ina fata an gane to sai ka hada walimar ka ka kira abokananka a ci abinci a gode wa Allah sunnar manzon Allah ce yin walima da aka yi aure da haka mutane suna tara kuɗi su walima eh mana sai ruwa ta sha ai eh amma kai da ruwa ta sha baka zo kawai kai walima kuma aje auren mai warware a eh mana ana warware aure ya kafa a ga yato walimar me aka yi kuma nan ba walima bace ai ai walima walima bace wannan asalin walima suna sai an tare amarya da ango to sai a zo ayi walima kaga da ya aura na Zainab da yake a garin Madina aka yi auren kuma an yi sa a lokacin akwai kuɗi mazalla ya sa aka yanka rago ko aka yanka dabbobi aka gasa nama aka yi gurasa aka ci abinci a ƙoshi saboda akwai kuɗi a hannun to haka ake sun kuma kai aure ka tara kuɗin walimarka bayan an yi aure da sati ɗaya ko sati biyu haka komai masha Allah ya faru ko to sai a zo kuma ka kira walima a ci abinci a gode Allah a maka addu'a na sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam shine asalin walima na fata an gane na ga sai aka yi walima yace sai yace muni ka je ka kira mutane ma'ana a zo a yi walima ko na miki okay ai ga gurin nan eh ai ni ban gabin na bane ba yau sai ce muni ka kirawo mutane ka ga musu fakatul ka walimatu ala safiya to wannan shine walimar da manzo Allah ya akan safiya aka tara dunkulallen gari ko soyayyen gari da ake guzuri da shi da yankin sutuku da dabino da wani kilishi aka har hada shi ne aka yi walima da shi ma'ana dai walima ka kawo wani abu ko menene ma a ci ya danganta da irin abin da kake da shi in ba kai da kuɗi ma ka so ko biskit ne ka tan ɗaya rarraba mutane a casha shi ma ya walima ne yayi saboda inimal amalu bin ya ci in kuma kana da kuɗi ka yanka rago ko ka so kaji a dafa a ci abinci sosai a ci a daɗi duk ya halatta a siyo lemu a shasha a gode Allah ina fata an gane to shine walima kenan fa qala ko ina miki yace summa kharajna ila al-madina bayan an gama walima sai muka kama hanya zuwa madina fara'atun nabi sallallahu alaihi wasallam ko ya hawilaha wara'ahu bi aba'atin sai naga manzala yana kare na na safiya tana bayan sa sun haura kumi ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi sai ki kare ta da aba'a sababin nan alkabba da yake sakawa ba san alkabba ba irin wannan abun abun limamin makadin nan to shine alkabba sai ki kare matarsa don kar ana ganin ta ka dofa matsayin mata a musulunci inda musulunci ke ba su daraja da kima manzan Allah fa yake amma kare matarsa to ko an ce su kare kansu suna ganin kamar wai an musu ba daidai bane ai abu mai kima shi ake boyewa duk abu mai daraja ai boye shi ake in kaga abu a wasare ne ai ba mai kima bane yanzu ka je ka sayi waya ta naira 2200 300 da farko me zaka je ka fara mata a sama su girin ga ta farko saboda ne ko ta fadi ko a dan samu kariya a sa ko ba ayi waye ayi waye saboda ka kiyaye ta to na kuma ga mata yasa duk mai mutunci yake kiyaye matarsa da ƴaƴansa da kuma ƴan uwansa mata yana kishi suna koyi su har ma tabbata cewa duk mutumin da baya kishin matarsa ko ƴaƴansa ko kannan shi to ba zai shiga ma aljanna ba zai bari kowa ya gansu gidanka kamar kasuwa ka dauko matarka a gaban mota ta saka dangele wai yana kwalliya da matarsa cikin gari ko ya dauke ta a waya ya daura akan sasu dinsa saboda shi gabo ne haka suke fa samari yanzu matarsa fa akan wayarsa saka bai san ko bala'i ya daura kansa ba wani zai budiddigi har ya samu number ta saboda fitin da ita yana son ta shikenan ka shiga uku da da campaign da kashe kuɗi da tsafi har sai ya samu bane ga saburinta ba abin da ba sai kaga waya jawo kai ne so mutum ya kiyaye ‘ya'yansa mata da kuma iyalinsa shi ne musulunci mazala yana kare ta da alkyabbasa ayyasuru ha biki sa'il yana rufe ta kar a ganta sun mai jalisu inda alba'irihi in aka zo kuma za an zauna a gurin zama an yi zango za a huta an gama za a tafi raƙumin ba yana zaukanta ba za a haukansa to sai mazala ya zo jikin raƙumin sallallahu alaihi wasallama fa sai ya mata kamar shine matakala da ta hauta shiga saboda sai mata ce ai ba ta kama da kuta kamar namiji ba haka sai Allah ya zo ya zo ya sa kafarsa ta sa kafarta akan ta manzo Allah ta tai sama ya daura ta akan raƙuma saboda ya karrama ta dan ka gane ba wanda ya kawo duniya kiyaye mace sai manzon Allah yasa duk mutumin kirki zaka da cikin maganganunsa akwai kare mutuncin mata Allah ji kan Muhammadu Buhari ka ji maganar da ta kare da zo da matar fa yace ku kiyaye amanar matanku manzala da zai da su maka yake ta faɗa fa yace matanku ku ji tsoron Allah akan matanku saboda kun kun an ba ku sune saboda ne addinin musulunci ka gaba in ba ka banzo wata kai saka ka ka santa baka ita nawa zaka bada amma saboda aure ya halatta kai musulunci a ce an baka ita an daura maka nawa kai ba sadaki nawa ne sadakin ko no kai ba sadaki daga an kawo katifa daga doma an gama biyan kama har ma ka ci riba banda ita kanta kuma amma ce ta zama tarka har a waya gari wai ba ta fita ba ta tambaye ka zuwa gidansu fa gun babanta ba ba baka daraja ba to wannan baka kimanta ta ba ka mutunta ta kuma ka gina baban nata ma to haga duk wanda ka gina wulakanta mace to alamun cewa shi mutumin banza ne amma duk mutumin da kira kimanta mace yana kuma karrama ta manzala zai zo tsaya a cikin raƙumi ya ka ya daura ta akan raƙumin ta ya taimaka ta haura raƙumin kar ta sha wahala saboda mai matar ce me yake koya duniya kai ma ka taimaki matanka ko matarka akan duk abin da ya kamata yanzu mata ka tafi unguwa to a ƙa'ida kamata ya kamata kuɗin a taɓa mai kauri ko karki hauna fek da wani namiji a ciki in za a jagun a naira 200-400 sai ka ba ta 1000 ko 2000 sai in kin ga namiji ke kina tafi da ake ta kai haƙuri mu tafi kawai drop aka ce 500 ka jagun ai da tafi ki ya kace tafi so ka imanta matanku mutunta su musulunci ne faɗa haka in kai dan Allah kai mala zai kimanta ka zai maka arziki kuma zai sa kai ma kimanta ƴaƴanka in kuma ka walakanta ta Allah zai walakantar da kai za ka kaskanta kuma sai an rama a jikin ƴaƴanka saboda ta ma'ar wani ce to shine magana sai ce fa ya da'u rukbatahu sai ya aje gwiwarsa fa ta da'u safiya rijlaha ala rukbatihi hatta tarkabu Allah ya haka da kafarsa ya tsaye da kafarsa ta taka gwiwar manzon Allah ta zama kamar yadda matakalarta dan ta haukar rakumi saboda akwai maka kyakkyawan halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daraja kenan a duniya manzan Allah yau dan adam haka saboda matsayin sa matar hice ya kimanta ta danna koya mana mutunta mata amma yanzu wani muna yarda da wani mutum ce shi ai rabin da su ya wai mata su kayan komai ma tun na akwatin aure sama da kai 30 auren su ina ruwan gujungu eh ya esfa ai babu labarin su ma ai ba magana ai ya ce wa fi haidin an kuri dila ta'ala anhu ta'ala a ƙaman na ko lokaci ai za mu ƙarsa ko ya ce a ƙaman nabi sallama bai na kai barwal madina talata layali manzan allah ya yi kwana uku tsakanin madina da kai bara yubna alaihi safiya yana tare da matai safiya da kaga ta tare da manzan allah mutawar ba zaura kwana nawa zai a gurinta kwana uku idan kana da mata sai ka ƙara aure in ka ƙara auren budurwa to yanzu za ka yi zauna a gidan amarya ko ɗakin amarya kwana sati ɗaya in budurwa ce in ba zaura ce kuma za ka yi kwana uku ne a gurinta kafin kuma ka fara rabon kwana tsakaninka da sauran matanka za ka zana sai kwana uku ya yi kafin daga kai bara ya zo madina za ka saunan kwanakun gaba ɗaya yana tare da nana safiya tunda ya aure ta sallallahu alaihi wasallam fadatul muslimin lil walimatihi sai kira mutum ya zo ai walima wa ma kana fiha min kubzin a cikin walimar manzon Allah a wannan lokaci babu wani gurasa wala hamin babu nama wa ma fiha illa an amara bilalan abin da ya faru shine ya umarci bilal bil inqidai fa suqidan yace kawo ya fanka bilal a cikin fada kasa aka shin fada ce to kowa ya kawo ragowar guzurin da ya taho da shi wani yana da sauran ragowar ciku wani man shanu wani zumarsa wani dabino wani soyayyen gari haka da duk abin da suke abincinsu na lokacin aka tara a cikin mayafi ɗaya sai aka rarraba shi gwargwadon yawan mutane in dabino guda kaza aka samu sabaka dabino ɗaya da ɗan yankin ciku da ɗan gari a dunkule da ɗan man shanu haka ko aka ba da kowa to shine walimar da manzon Allah yayi a aurensa da na safiya dan nuna maka muhimmancin waliya fa ulqiya fiha alaiha aka rika jefa kanta at-tamr dabino wal uqud da tuku was saman da man shanu fa qala lil muslimina ko sai suka rika su musulmi ihda ummatul mu'minina to kenan wannan matar manzon Allah ce tun daga shi har zai walima akanta ya aure ta ne ko kuma rike ta ne a matsayin sadaka kuyanga to amma yanzu ku bari za mu gane cewa in matsayi ce ma za mu gane in kuma ba matsayi ce ma za mu gane ta yaya za su faɗa mana yanzu ya ce akwai hadiri ko to bari mu ɗako shi gina au ma malakar yaminihu ko kuma kuyan gasa ce ƙalu in hajaba ha fahim idan matar mummini suka ce to idan muka gama zala yana kare ta baya so a ganta to ya zanto matar hici wa in lam yahdibuha fahimmin mamalakar yaminihi ko in kuma baya kare ta baya ridribe ta to ta lanto ku yanga ce falammar tahala bayan an kama za tafi wa tsalaha khalfahu ya saka ta a bayansa akan raƙumi wa maddal hijab ya ja kuma hijabi ya rufe ta haka yanzu kowa ya gane cewa matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam na safiya kenan ko an ce akwai hadiri muna roƙon Allah kama da ruwa mai albarka ya sa da muna ta albarka gaba daya kana yin hida ko to ga gurin da ka saka hida ta kana nan za ta tashi daidai nan gurin eh subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik